shugaban kungiya na kasa ya ce kada a yi saurin barin najeriya to
amma a najeriya mu dan gangara zuwa jihar sokoto to
akwai wani babban gingime mai malami fadilatu sheikh bello yabo shi ne wanda zai zo ya gabatar mana da wa'azi kafin a ban najeriya tare da sheikh bello yabo akwai alarama ibrahim yahuza daga bauchi alarama ibrahim yahuza bauchi alarama ibrahim yahuza muka ce gangaren ibinul gangaren gangaren ibiru gangara tafaddal tafaddal tafaddal yaro ai ba san ka bo gaba ga cika bace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
shukran amin ci gaba kawai to yau ku gyara yau shi ke na yi
inna alhamdulillah na'am
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bayan tsawon lokaci ba mu sadu da 'yan uwa ba yau kuma cikin hikimar Allah da rahamarsa gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu الله أكبر تسبيح muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan baiwa da yayi mana amma kuma muna ƙara godiya ga jagorori na wannan ƙungiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mu waɗannan jagororin albarka Allah ya ƙara musu jagora ga abin da yake daidai Allah ya ƙara tabbatar da ƙafafunsu ga tsayuwa akan wannan tafarkin na gaskiya ita kuma wannan ƙungiya ta mu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna addu'a Allah shi ƙara yi mata albarka alhamdulillah yanzu jama'an nan ya izala ne duka Allah ta guce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ولله الحمد wata rana an daɗe نعم an shirya wani wa'azi na ƙasa mala abubakar gome Allah shi mishi rahama ya zo da ya taka mimbari ya diba ya ce yanzu waɗannan duk 'yan izana ne aka ce ya ce yanzu kun yi yawa haka ya ce to Allah shi muku albarka آمين يا كريم سمنا to ni ma zan maimaita abin da babanmu ya ce Allah shi muku albarka آمين Allah shi muna albarka gaba ɗaya. to jama'a lokaci dai ya tafi iyaka dai an zo ne a gaisa نعم amma bari in kawo muku wata magana ta wani sahabi abdullahi dan mas'udu hafiz ibn kathirin allah shi mishi rahama آمين
cikin mashahurin tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim wanda aka fi sani da tafsirin ibn kathir ya kawo muna magana daga abdullahi dan mas'udu sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah shi kare yadda ga dan mas'udu kuma allah shi kare yadda ga sauran sahabbai yan uwansa آمين dan mas'ud radiyallahu anhu yace man arada an yanzura ila wasiyyati rasulillahi allati alaiha khatamuhu falyaqra haula'il ayat duk wanda ke son ya ga wasiyar manzon Allah wasiya wadda manzon Allah ya buga ma hatiminsa manzon Allah ta ba- sallallahu alaihi wasallama ya buga ma wasiyar ya yi wasiyar ya buga mata hatiminsa sai dan mas'ud ya ce to ya karanta waɗannan ayoyin don haka ya ku ƴan uwa na ahli sunna نعم kuna sun ganin wasiyar manzon Allah نعم to duk mai sun ganin wasiyar manzon Allah ya daga hannunsa ya ce Allahu akbar الله
Allahu akbar Allahu akbar Allah ramma suratul an'am aya قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
na'am وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق na'am نحن نرزقكم وإياهم na'am ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن na'am ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق na'am ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون
ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نعم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط نعم لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا
نعم وبعهد الله أوفوا نعم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا س- وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نعم.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allahu Akbar Dan Mas'udu ya ce duk wanda yake son ganin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda manzon Allah ya buga mata stamp nashi to ya karanta waɗannan ayoyin ga su Allah ramma ya karanta mana Allah ya sa albarka ga abin da Allah ramma ya karanta waɗannan ayoyin suna kunshi da wasiyoyi guda goma daga Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala yace qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum qul kace musu ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ta'alau ku taho atlu ma harrama rabbukum alaykum karanta abinda ubangijin ku ya haramta muku jama'a kuna son jin abinda ubangijin ku ya haramta muku to kowa ya saurara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah tushriku bihi shay'an doka ta farko shine kada ku hada kowa komi da Allah wannan babbar magana ce Allah tushriku bihi shay'an haramun na farko abu na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shine shirka kada ku hada komi da Allah dama kuma iyakar babban aikin wannan kungiyar kenan fada da shirka jama'a muna roƙon Allah ya tabbatar da wannan kungiyar ya ƙara mata ƙarfi ya tabbatar da ita akan gaskiya ya tabbatar da mu 'ya'yanta akan gaskiya to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah tushriku bihi shay'an doka ta farko shine kada ku hada komi da shi kada ku yi shirka ya ku jama'a banda shirka shirka ita ce babban laifi ayoyi da yawa na alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani daga shirka kaɗan daga cikinsu Allah na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka
إن الله لا bihi." يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء na'am ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya yin gafara in an yi shirka da shi mutum yayi shirka har ya yi rashin arzikin mutuwa ta riske shi yana mushriki to ka dafa qur'ani ka rance da billahi allazi la ilaha illa hu Allah ba zai gafarta mishi ba Allah bai gafarta ma duk wanda ya mutu yana mushriki ya ku jama'a don haka ku diba Allah ya kira kansa gafurur rahim Allah ya kira kansa mai haƙuri amma duk gafaran nan duk rahamar ubangiji jama'a duk hankurin Allah da jimirinsa Allah ya yanke ya ce amma ban da mushriki wanda ya mutu yana mushriki kan ba da shi ba jama'a shirka karami al'amari ce ba karami ba ce to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta duk abin da bai kai shirka ba shi ma ga wanda yake so kaga ba ga kowa ba don kakka ji an ce Allah na gafarta abin da bai kai shirka ba ka tafi ka yi yadda ka ga dama sai Allah ya ce liman ya sha kana cikin waɗanda Allah ke son gafarta ma ko baka ciki baka sani ba don hakan ga shawaran mu gare ka shine ka kama kanka kun fahimta sai Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda yayi shirka da Allah faqad dalla haqiqa ya bace dalalan ba'ida bata wadda take manisanciya daga gaskiya Allah ka tsare mu daga bata wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya hikaito muna irin wasiyar da Luqman ke wa ɗansa yace ya bunayya la tushrik billah وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
to luqmanul hakim yana wa ɗansa wasiya sai ya ce ya bunayya ya kai ɗana ƙarami la tushrik billah kada kai shirka da Allah kaga ashe wannan don ya zan hannunka mai sanda duk da tijin kirki in dai da gaske kana son ƴaƴanka haƙƙi ne gare ga- haƙƙi ne gare ka karantar da su tauhidi duk abin da zai kai su ga shirka haƙƙi ne gare ka bayyana musu don su nisance su irin yadda wannan dan tijiyar wa ɗansa yace ya bunayya la tushrik billah ya dana kada kai shirka da Allah don me inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne wanda yake babba Allah ya tsare mu. wani wuri cikin suratul hajj Allah ya ce wa man yushrik billahi faka annama حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق
To, Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa man yushrik billahi duk wanda yake shirka da Allah faka annama kharra min sama misalin sa kamar wanda ya fado ne daga sama ya fado daga sama jama'a an sako shi daga sama ya fado yayo ƙasa fataka tafu tsayar sai tsuntsaye suka cafke shi auta hawi bihin riyo ko kuma iska ya jefa shi fi makanin sahiqin wuri mai nisa shi ne misalin wanda ya yi shirka Allah ya tsare mu daga shirka a takaice dai ayoyi masu bayani game da harancin shirka suna da yawa kamar yadda ayoyi sun ka taru game da hani daga shirka haka hadisai sun tabbata daga annabin rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai wani hadisi bakandamin hadisi wanda imamul bukhari da muslim sun ka fitar kun taɓa jin bakandamin hadisi wani hadisi sahihi muttafaqun alai wanda imamul bukhari da muslim sun ka fitar hadisin abdullahi dan mas'ud dan mas'ud ya ce na tambayi manzon Allah na ce ya rasulullahi ayyu dhanbi a'zamu inda Allah cikin zunubai ya manzon Allah wanne ne mafi girma wurin Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya alhali shi ya halicce ka jama'a ya kamata ya kamata duk wanda yayi halitta a daidaita shi da wanda bai halicci komi ba afa man ya khaluqu kaman la ya khaluqu أفمن يخلق كمن لا يخلق na'am أفلا تذكرون Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan tambaya ce yanzu jama'a wanda ya yi halitta yana zama daidai da wanda bai halicci komi ba abadan ba za su zama daidai ba za su zama daidai ba ko to shine Allah madaukakin sarki yace ka sanya ma Allah kishiya mafi girman zunubi shine ka sanya ma Allah kishiya alhali shi ya halicce ka ga sunan dai
ko an zama ki kam
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ga duka alama an nuna mini lokaci yayi
ai an dade ba a san Allah ya sa mu da albarka ga abin da mun ka karanta amma dai wannan falala ta zakkuwar bello yabo tana ga Sheikh Abdullahi Balalo da 'yan majalisar sa Allahu akbar ba da ku yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan shugaba Allah ya kara mishi albarka yadda ya haɗa fuskoki waɗanda shekaru kusan goma sha wani abu su haɗu ba muna roƙon Allah ya haɗa fuskokinmu da nashi cikin gidan aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a sheik muhammad bello yabo allah ya saka da alkhairi Ah, da allah jama'a muna son kuɗin ba da uzuri abinda ya sa ke ganin muna takaita waɗannan mintutuka in kuka diba wa'azi international ne ko to ai akwai ƙasashe da yawa wayanda muke ganin ya kamata su zo su ku gaisa da su su danga fuskokinku da malamai dai saura don Allah muna ba ku haƙuri musamman malaman Najeriya so don Allah a yi haƙuri kada ku ga cewa minti goma sha biyar biyar kuna gani ya kamata mutum ya awa ɗaya balle malam bello kan ka ba shi minti awa uku ma yana iyawa so to da Allah a yi haƙuri jama'a za mu ci gaba da gabatar da masu wa'azi sheikh muhammad kabiru
a takbir Sheikh Muhammad Bello ya bo mana addu'a Allah ya saka da alkhairi.
amin